gare su ana musu biyayya ne wajen yi musu da'a da duk sauran abin da za ka iya tunani na cewa wannan kyautatawa ne to shi ake yi iyaye Allah maɗaukin sarki yana cewa watakila iyayen nan za su girma tare da kai to in za su girma tare da kai har su kai matuƙa na girma na shekaru to falata kullahu ma'ufin kada ka ce musu tir wala tanharhuma kada ka yi musu tsawa akan wani abin da kai kake gani ba haka ya dace su yi ba wa kullahuma qawlan karima ka faɗa musu magana wanda take mai kyau wa khfif lahuma janaha dhilli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira sannan ka nuna musu wato dukkanin tausayi kai a mazauninka na ɗa sannan ka ci gaba da yi musu addu'a ya Allah ka ji kansu, kamar yadda ni ma suka ji kaina ina ƙarami. Saboda haka ba mu da wani aiki na bauta ma Allah bayan tauhidi da abin da ya wajabta mana kamar biyayya ma iyaye. Iyayen nan kuma kun tashi tare, addininku tare ko addininku ba iri ɗaya ba. suna musulmi kana musulmi su ba sa musulmai dole ka kyautata musu sannan kuma za ka kyautata musu har ranar da za ka rasu mun gane ko ba wai ranar da su suka rasu ba ranar da kai za ka rasu ko sun rasu kyautata musu yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sadar da zumuncin da da baya saduwa sai ta dalilin iyayenku to yanzu su ba sa nan kai kuma kana nan kai ne za ka ci gaba da wannan ɗawainiya na sadar da zumuncin da da su suke sadarwa kai za ka koma makwafinsu daga abokanan iyaye yan uwan iyaye da sauransu to shi yasa za ka samu wato addinin musulunci addini ne wanda ya gaggama komai musamman wajen tara jama'a waje ɗaya in ka fita ta nan za ka shiga ta nan in ka kauce mata nan can zaka je ka samu ga inda aka maka iyaka sai ka dawo to kaga wannan ta saman ka kenan iyayenka saboda haka kyautata ma iyaye yana daga cikin ibada wanda shike mai karfi wanda har in yayi nasara yana ɗaya daga ya rayu da iyayen nan nashi to yana da wato daraja na musamman ma'ana Allah ya bashi ƙofa na rahama har ka tashi kawayi ido da iyayen naka ga ka ga su ko ɗaya daga cikinsu to har in baka yi aikin da zai shigar da kai aljanna ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zai hau kan mimbari ya yi hudu ba sai aka ji yana amin yana amin yana amin bayan an yi sallah sai ake tambayan shi menene dalilin wannan amin da kake faɗi lokacin da kake hawa mimbari ce mala'ika jibrilu ne ya sauko a daidai lokacin da nake hawa yana addu'a cikin addu'an ya ambaci na iyaye duk wanda ya girma ya tashi yana tare da iyayen shi ta dalilin su bai yi aikin da Allah zai tseratar da shi ba ya Allah ya nisantar da shi daga rahaman shi annabi yake cewa amin to ka gani yau za ka iya samu wanda duk zai za ka iya samu a cikinmu wanda duk zai magana da iyayen shi to da tsawa zai yi musu bi ma'ana wai su ba sa fahimtar ma me ake yi in ban da tsaurin ido da tsiwa irin naka wanda suke wanda suka haife ka suka rene ka har ka zanto abin da ka zanto amma ka ce ba sa fahimta mun gane ko akwai damuwa a wannan waje din saboda haka ko suna nan suna raye ko ba sa raye akwai abin da za ka yi musu yana ɗaya daga cikin sadakatul jariya ka rasu ka bar ‘ya'ya wanda za su yi maka addu'a za su yi maka addu'a bayan baka nan to wannan addu'a za ta je ta same ka yana ɗaya daga cikin abin da yake samun mutum bayan ya mutu abubuwa guda uku ko dai irin ya barsa da katil jariya ko ya bar ilimi wanda ake amfani da shi ko kuma ya bar ɗa na gari wanda yake masa addu'a. To ka ko bayan ba sa nan za ka ci gaba da cin gajiyarsu. Domin ka musu addu'a kai ana rubuta maka lada. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu sake duba al'amarin iyayen nan in an ce za a yi magana a kansu shi kaɗai wato lokaci ba zai isa ba komai yawan lokacin da aka yi ba ba zai isa a ƙarƙara magana a kansu ba amma dai mu sani Allah maɗaukin sarki ya gwama biyayya gare su kamar yadda ya yi umarni da abauta mishi wa abudillahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana ku bauta ma Allah kada ku yi tarayya da shi kaga tauhidi wa bil walidaini game da iyaye kuma ihsanan ku kyautata musu so duk abin da zaka iya tunanin sa wannan kyautatawa ne abin da ake so ka yi kenan ma iyaye ai mun karanta a nan wasu jama'a da suka fita suna tafiya a gefen kogi sai suka shiga cikin dutse dutse sai ya rufe da su babu yanda za a yi su buɗe wannan dutse din wannan yana cikin riyadus salihin ba yanda za su yi su fita daga wannan kogo za ka ce to kowa ya koma ya yi tunanin wani aiki ya yi tsakaninsa da Allah sai ya yi tawassuli da wannan ya roƙi Allah Allah ya fitar da su ɗaya daga cikin waɗannan mutane shi ya yi tawassuli ne da wani aiki da ya yi ga iyayen shi ya ce ya kasance yana ciyar shi ne mai ciyar da iyaye ɗin mun gane ko to kaga wannan al'ada sai mun tashi da kyau na batun ciyarwa za ka ga yaro har ya girma har ya yi aure amma kuma uba shi ke ciyar da shi an yi irin wannan lokacin amma wannan lokaci yanzu ya wuce lokacin da ake tafiya gona ga baki daya e damun ku kuke zuwa ku yi aikin to babu wani laifi dan ya ce a wannan abinci to amma yanzu kai uba ɗaya girma ya kai girman da zai iya ciyar da kanshi amma still kai ne mai ciyar da shi saboda haka tausayi sai tashi a jikin yara wannan shi ma ya kamata a soma koya musu ciyarwa din tun suna ƙananan tun sun soma nema a koya musu to akwai masuliya fa na ciyar da iyayenka mun gane ko to wannan bawan Allah da ya zo tawassuli shine mai ciyar da iyayen to sai ya kasance ga halin da suke ciki ya taho da abincin sai ya zo ya samu sun yi bacci sannan kuma sai ya ga ba zai iya tashin su ba saboda suna bacci sannan shi kuma ga iyalan shi a can suna kukan za su ci abinci shi kuma ya kasance sai ya ciyar da iyayen shi ne kafin ya ciyar da su saboda haka haka ya tsaya a kansu da wannan abinci iyalan shi a can suna kuka shi kuma gashi da abincin bai ba su ba yana jira sai ya ciyar da iyayen shi haka ya tsaya a kansa har sai lokacin da suka farka kafin nan ya ba su wannan abinci suka ci sannan ya ɗauka ya kai ma iyalan shi ya ɗaga hannu ya ce ya Allah in na yi wannan aiki domin ka ya Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki dutse ya matsa wanda dutsen nan in sun taru komai yawan su ba za su iya mirgina shi ba to haka suka yi tawassuli to kaga wannan da yana nuna maka ƙarfin kyautata ma iyaye amma ka ci ba su ci ba ka sha ba su sha ba ka sa tufafi ba su saka ba sai da sallah ne ka ɗinka riga ka kai ko kuma ka sayi takalmi ko ka sayi hula mun gane ko to me amfanin ka to ka ji ina ce to Allah ya taimake mu to annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance ya husu yana kwadaitarwa ala birrul walidaini wajen yi ma iyaye biyayya wa yuharrim yana har ya haramta al'uquqa saba ma iyaye ya haramta saba ma iyaye shine al'uquq saba musu saba musu ta kowane bangare inda Allah ya ce a saba musu sai in sun kira ka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmun to a wannan waje fala tu'ihuma ba za ka yi musu biyayya ba in san ce ka saba min ko kuma ka yi shirka da ni mun gane ko ka yi tarayya ka je ka bauta ma wani Allah to nan kuma la da'ata la sam'ata babu sauran sauraro babu kuma biyayya amma wa sahibuhuma ka yi abota da su a wannan lokaci irin wannan waje bil ma'arufi da kyautatawa kun gane ko amma in dai ba umarni suka yi da saban Allah ba duk umarnin da iyayenka suka yi za ka iya ba za ka iya ba ka yi alaba shi ka je kasuwa ba za ka iya ba ba zan iya wannan ba amma kada ka soma nuna cewa ba za ka iya batun daga farko i kokarin yi har sai in gajiyawanka ya bayyana kuma ka sani idan ka kyautata ka bi iyayenka to ‘ya'yanka za su bi ka shi kenan ka'idar kawai yawa in ka ƙi bin iyayenka to ‘ya'yanka ba za su bi ka ba ba za su yi maka wannan ɗa'a ba kuma ba za su kyautata maka ba sai ka zaɓi wannan rayuwa ne muke ciki ga baki ɗaya. Wa ya fihi alwa'idu shadid, annabi sallallahu Alaihi wasallam yana ambata masahabbai alwa'idu wato alkawari na azaba mai tsanani ga duk wanda ya saba ma iyayen shi. Ya amuru annabi sallallahu Alaihi wasallam yana umarni bisatril aurati da suturce al'aurori. suturce al'aura a nan ba wai suturce al'aura na jiki ba, duk abin da yake da muni a faɗe shi, to anan sallallahu yana umarni kai kada a ji bakinka kai ne mai shelan wannan. Suturce al'aura na mumine, wani ya yi laifi ya kasance kai kai ne mai shelan cewa wane fa yau ga abin da ya ƙwallo mana, wane yau ga abin da ya yi, wane riba za ka samu. Babu, to annan sallallahu yana umarni da a suturci al'aura wa yazummu tuttabau auratin nasu sannan kuma yana zargin mai bin al'auran mutane bi ma'ana yana zargin mai bin laifuffukan mutane yana yaɗawa. ka kasance jakada na alkhairi kada ya kasance jakada na shari kada ya kasance duk wani mummunan labari daga bakinka za a ji wane ya maruwa ne, a yau wane ya yi kaza, a yau wane ya yi kaza, wayannan abubuwa da ba su da kyau a ce kai bakinka ne shi ne mai shelan wannan aiki kada a same ka daga ciki. Ana so ka rufe wato munin mutum, ka bayyana kyawunsa. To sai ka duba a tsakaninka, mu duba a tsakaninmu da wanda muke zaune da su, menene nake yawan faɗa game da su, alkhairi ne ko sharri. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da rana na ƙarshe to in ya buɗi baki to ya faɗi alkhairi in ko ba alheri zai faɗa ba to ya yi shiru haka nan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya karantar da mu to saboda haka nan sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mu kuma yana zargin wato bibiyan a munin jama'a wajen faɗa wa ya kula yana cewa man kana yuminu billahi wal man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da rana na ƙarshe fala yu'zi jarahu kada ya cutatar da makwabcinsa wal yuhsin ilayhi ya kyautata mishi abinda ake nema tsakaninka da makwabcinka shine kyautatawa kada ka cutatar da shi wa ya amuru annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni bi silatin rahimi da sadar da zumunci yana umarni da sadar da zumunci mun gane ko yana umarni da mutum ya tattaki ya je ya sadar da zumunci wannan dan uwanka ne ko dan uwan jatimanka ko dan uwan mahaifinka to annabi sallallahu alaihi yana umarni da sadar da wannan zumunci kaga wannan silatin rahimi sadar da wannan zumunci shine abin da ya zamanto ya bambance musulmi da wanda ba musulmi ba shine ya bambance mu da waɗanda ba musulmai ba yawwa shi yasa zaka ga in Allah ya albarkace ka yayi ka kazanto musulmi to zaka ga danginka suna da yawa ba za ka iya lissafa su ba to amma idan ka je kasashen tura wannan wayanda ba musulmai ba su ba su da wannan sadar da zumunci ba sadar da zumunci ba su a shekara ne ma suke zuwa ganin iyayen nasu daga shekara sha bakwai to shi kenan in ma baka sallami ɗan ba ɗan zai ce to baba yau din nan na yi birthday na wani shekara sha bakwai so thank you na gode kaza kaza zai takin ya bar wannan gida din shi ne za ka je ka samu a ce wani ya mutu ya shekara ma har ya riɗe ga baki ɗaya ba a sani ba ba kowa saboda mai ba zama ne na musulunci ake yawon yamma amma mu nan kaga duk salloli biyar za mu sake haɗuwa a kowane yini an san wani an san wani baya yin sallan azhar a nan saboda haka ko babu a ganshi ba babu wani damuwa yana cin wajen nema yau in bai yi azhar ba amma wannan nan dai kana son ganin shi ka zo bayan la'asar ko kuma ka zo magriba ka a gida yake yi ko isha'i daga an kwana biyu ba ga ina wane an so ma tambaya to za ka ce har ya mutu ba a sani ba ina ‘ya'yan shi, ina matan shi, ina ‘yan uwan shi, ina masu zuwa ɗiban ruwa, ina masu zuwa neman fatanya, ina masu zuwa neman shi ne wa yamna unan ma'un ɗin. Yau su musulmi a tsakanin su ba sa hana ɗan kayan tarkace na gida da ake nema ‘yan ɗan ƙanana. Mun gane ko da ya zuwa ra'aita da zai ta zo bidin ko wa yamna unan ma'un ba sa hana abubuwan aiki. Irin wayannan ƙananan ƙananan abubuwa ɗin nan. yanzu na neman cebur na zo gida ma na baka neman cebur a na zo neman gafa a a na zo neman kaza to duk wayannan in dai muminai ne to ba sa hana wayannan su wayannan din su ne ki ki ki ki da suke kulla zumunci a tsakani irin zaman fada ake so a yi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya amur yana umarni bi silatir rahimi wa ya yana kwaɗaitarwa alaƙa ba'i hawa'ijin musulmi yana kwaɗaitar da sahabbai wajen biyan wato hawa'iji shine burace-burace na musulmi yawa wannan naga ga aikin da kake yi to wajen in warware maka matsalolinka to shi musulmi kullum wannan wajen yake zuwa. ya za mu yi mu warware wannan matsala ya za mu yi mu warware wannan damuwa wannan nan fa yana cikin damuwa ya za a yi a warware kes ɗinsa an gama da wannan kes ɗin ko ba za su ƙare ba kada ka ce kes zai ƙare muddin kana raye mun gane ko laqad khalaqna al-insana fi kabadin ko wato cikin ɗawainiya iri iri in ka gama wannan ma to ka jira na biyu in ka gama wannan ma ka jira na uku to hakan nan wato aka halicci ɗan adam cikin wannan ba cikin wahala ba a cikin warware ɗawainiya ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan akwai wani abin da zaka warware kawai ka je wajen ne ba sai ka yi magana ba akwai wani matsalan da zaka warware ta ka je wajen ka yi magana akwai matsalan da zaka warware ta a waya kawai zaka kira sai a ce kistin to ya ƙare shine zaka samu sai ka samu waɗansu suna cewa ni fa babu wani a garin nan wanda ya isa ya hana na abin da zai wanda ai ka yi asara har in a gari gaba ɗaya kana tutiyar babu wanda ya isa ya hana ka in ka tashi yin abin da za ka yi to wannan ka yi asara a rayuwa amma wani zuwa zai yi yana ta faɗa ku nemo wani yana zuwa zai warware ana kiran shi yana zuwa ya gan shi kai bar wannan abin to wallahi ya bari kenan akwai waɗannan to su ba kai ma ka samu a ce mana ga wani wanda ya isa ya yi maka magana ya isa ya ce ka yi ya isa ya ce ka bari mun gane ko to ka kasance kullum kai menene himman kai ya za mu yi mu warware matsala na jama'a kowa kuma da akwai bai wanda Allah ya masa kowa da akwai taimakon da shi ne zai iya yin wannan taimako ɗin, kowa kuma a kan layinsa a nan ne zai yi taimakon, a nan ne zai warware matsala ɗin a kan layin da kake yawa wani ba kuɗi ba ne matsalan shi, wani kawai ka sa baki ne yana nemo wani abu sa baki a bashi. Maybe kan ne wakilin gona, kai ne wakilin menene ina so damuna gashi damuna ta gabato. muna so za mu yi noma ya za a yi na samu fili kana da hanyar da zai samu filin to shige gaba ka sama mishi wannan an kulla wannan zumunta na wannan kadai Allah kadai ya san ranar da wannan zumuncin zai kare saboda ka bada rayuwa ne ai to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa ala qaba'i hawaidil muslimina ta yaya zaka warware damuwoyin musulmi bi idkhalis sururi ilaihim ya kasance kai mai shigar da farin ciki ne a gare su. Kada ka ce, na je na guma mishi bakin ciki, sai za ka samu wasu ai na je na sa shi bakin ciki yau to kada ya kasance kai aikin ka kenan ya kasance aikin ka kai neman ya za a yi in shigar da farin ciki zuwa ga wani ya yi farin ciki wannan fa shine zaman da ake so a tsakanin musulmai to shi yasa idan musulunci za a yi zama na musulunci to babu mai yin kuka saboda ne ina so in ga malam baban gida yana farin ciki a sha lokacin da yake so na ga shi yana farin ciki shi kuma yana so ya ga malam abdullahi yana farin ciki lokacin da malam abdullahi lokacin da baban gida yake so malam abdullahi farin ciki shi malam abdullahi yana can yana neman ya zai sa malam yusuf ya yi farin ciki ka gani kowa ashe yana neman ya sa ɗan uwan shi ya kasance cikin farin ciki abin har ya zagiyo ni ma ta kaina shi kenan mu shiga cikin farin ciki kowane lokaci wanda samun farin ciki a rayuwa sila ne na samun dawwammamiyar lafiya na jiki da kuma na zamantakewa da baki daya to wanne ya mun soma tunani ya za mu jefa wani cikin farin ciki ko kuma kullum kawai muna son mu gan shi a cikin bakin ciki shine anan sallallahu alaihi yake faɗi anan yana kudaitarwa wajen shigar da farin ciki alaihim akan jama'a wa shafaqati alan nasi da kuma tausayi akan mutane in har ka kasance mai tausayi ga jama'a to ba za ka cutar da su ba in kaga har ka cutar da wani to baka da tausayi mun gane ko baka da tausayi alan nasu akan mutane wal hayawani hakan nan ma da dabbobi ga baki daya ba ma mutum ba har dabba ka tausaya mishi kada ka bar shi da yunwa mun gane ko har dabba din nan wasa'i fi masalihi fi masalihi jami kullun a same ka ina ka nufa za mu je wajen kyautata aljami a jama'a ne ko kuma wani abu da ya faru na jama'a a samu kana ciki wanda za ku je gyaran wannan abu. In gane ko kaga duk wanda yana kira ne zuwa ga haɗin kai. In ba addini da yake karantar da haɗin kai ba za ka same shi yana kai da komowa wajen kawo irin waɗannan ƙa'idoji na zama a tsakanin jama'a ba. Muddin za ka zauna cikin jama'a to ka kasance jalibul khairi mai kawo alkhairi ne wa dafi'u sharri mai tunkuɗa sharri ne a tsakanin al'umma. wal islahi bainan nas a same ka ciku-ciku wajen wajen islah shine samun zaman lafiya bainan nas tsakanin mutane a same ka kai advocacy ne na zaman lafiya wa qubulil i'tizar a same ka kuma kana da zuciyar nan mai karban hanzari kada wani abu kawai ana kaza ka ce kaza ne a lokacin ka ɗauki Uh, matsaya ko ka ɗauki mataki a kan abu kaza a'a karɓi hanzarin mutum menene ya sa ka yi kaza menene ya sa ka yi kullum nemi ya ba da hanzari in ya ba da hanzari sai ka dakatar da wannan e, mani tazara kana karɓar hanzarin mani tazara duk wanda ya ba da hanzari muhikkan kana aw mubdilan hanzarin nan ma da gaske yake yi kuma ba da gaske ba karɓi wannan hanzari ɗin kai dai baka faɗi ba to wannan yana daga cikin abin da ake so ya yawaita a tsakanin al'umman musulmi sai an samu wannan shine za a ce an samu al'umma islamiyya amma ana zaune wannan na ganin hanjin wancan ana zaune ana zaman ɗan marina ana zaune ana ana ana dariya ana murna da cewa wane ya samu wani matsala a cikin harkar neman shi wannan ba zaman musulunci ba ne in kuma kana zaune da irin wannan mutanen to ka canza abokanai in kana zaune a cikin irin wayannan mutanen nemi wani anguwa ka koma domin ba anguwan da ake zaman musulunci ba ne yawa musulunci ya fi ƙarfin komai yawa sannan shi kuma addini ne wanda yake da tsari kaga cikin tsarin musulunci kaga yanzu ai ba wannan muna magana akan yadda za a yi sallah zakka azumi aikin haji bane magana ne fa akan zamantakewa hadisai da suke kan inda muka yi karatun nan suna da yawa to saboda haka mu yi kokari za mu kwana nan insha Allah sati mai zuwa za mu kora daga inda muka tsaya mu yi kokari wajen kyautata alaka na zamantakewa a tsakaninmu mu yi kokari wajen isar da isarwa ga wanda ba shi da shi wannan sai mu samu tsira ga baki daya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akan inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين